والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna gode ma Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya bamu dama hadiya a wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na alhamis 14 ko 15 ga watan safar hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wancan makon mun tsaya aya ta ɗari da goma sha bakwai a cikin wannan sura suratul baqara yau za mu tashi aya ta ɗari da sha takwas mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون بام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا مدعوك سركيتي وقال الذين لا يعلمون waɗanda ba su da masaniya sai suka ce jahilai wanda ba su sani ba suka ce laulayu kallimuna Allah don mi Allah ba zai mana magana ba don laula a nan bi ma'ana halla yi kallimuna Allah au ya'tina aya au ta'tina aya don mi Allah ba zai mana magana ba kai tsaye ko ya turo mana wani mala'ika daga cikin mala'iku a wurinmu ba wurin manzan Allah ba sallallahu Alaihi wa sallam ya tabbatar mana cewa annabin nan da gaske aikake ne daga wurin Allah kaji inadi da ta wurin kai na kafarai kenan bi ma'ana ba za su yi imani da annabi ba ba za su yarda da shi ba a matsayin manzo aikake daga wurin Allah sai Allah ya musu magana kai tsaye ya ce musu annabi Muhammad da gaske annabi ne na aiko shi ko kuma ya turo musu mala'ika su ɗin ya musu magana ya ce musu da gaske annabin nan da ya ce muku aikakke ne daga wurin Allah haka nan ne da gaske ne au ya tina aya ko kuma ya tina aya ya zo mana da wata mu'ujiza aya daga cikin ayoyi da take tabbatar da cewa shi aikakke ne daga wurin Allah athari ya zo daga abdullahi dan abbas kala yake cewa kala rafi ibn huraimila li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rafi ibn huraimila yace da manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi in kunta rasulan min indillahi kama taqul in dai da gaske kai annabi ne daga wurin Allah kamar yadda kake faɗa faqul lillahi azza wa jalla falyukallimuna hatta nasma'a kalama to ka ce ma Allah madaukakin sarki ya mana magana har mu ji maganarsa fa anzalallahu azza wa jalla fi dhalika wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya sai Allah madaukakin sarki ya saka da wannan aya bimana su ba za su yarda da manzancin annabi ba har sai Allah ya musu magana ko ya zo musu da aya aya shine mu'jiza to ko me ya kai mu'jizar da Allah ya sabko musu irin ta alqur'ani mai girma Allah ya sabko musu mu'jiza mai kwari mai karfi da take tabbatar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shine alqur'ani mai girma wanda Allah ya kalubalance su su kawo aya su kawo sura su zo da kwatankwacin shi suka kasa balma Allah ya ce da mutane da aljanu za su haɗu su taimaka ma junansu wurin zauwa da irin wannan alkur'ani ba za su taɓa zauwa da shi ba ko da ko shashensu ya tallafa ma shashi kaga alkur'ani shi kadai ya isa a matsayin hujja da mu'jizar da take nuna cewa lalle annabin nan aikakke ne daga wurin Allah kadhalika qala alladhina min qablihim mithla qawli haka waɗanda suka gabace su su ma suka faɗa waɗanda suka gabace su nan wasu malamai suka ce ana nihin yahudawa da nasara waɗanda ko ba su sani ba su ne mushirkan larabawa su ne suka ce ba za su imani da manzan Allah ba har sai Allah ya musu magana ko an zo musu da wata aya to haka wanda suka gabace su suka faɗa su ne al-yahudu wan nasara ina fata mun gane kamar yadda imamu qatada ya ce su ne yahudawa da nasaru kenan nan ana lallashin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam karka damu da irin abin da mutanenka suka gaya maka kafin kai haka aka gaya ma manzanni yahudawa haka suka mu'amalanci annabin su haka nasaru ma suka mu'amalanci annabin da aka turo su suka dinga mashi tambayoyi irin tambayoyi na ƙure ba wai don su yi imani ba suka nemi a kawo musu ayoyi da mu'jizoji ba wai don su imani ba kawai don su kure annabin ko manzo da aka turo musu kenan karka da mu kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana lallashe sa ina fata mun gane wasu malaman suka ce waɗanga abinda ake nihi da su qala allazina min kadhalika qala allazina min qablihim suka ce ana nihin larabawa kafirai wanda kai idan ka ɗauki aya kowane ɗaya ana yana iya shiga cikin wannan aya yahudawa na iya shiga nasaru na iya shiga haka kafiran larabawa na iya shiga don haka suka gaya ma annabawansu kuma irin waɗannan tambayoyi na ƙure sun maimaitu ga larabawa lokacin da suke fuskantar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai su dinga mishi tambayoyi na ƙuri kamar yadda Allah ba da labari a cikin suratul an'am wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah idan aka zo musu da aya idan aya ta zo musu qalu sai su ce lan nu'mina da ɗaya ba za mu taɓa yin imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah har sai an ba mu irin abin da aka ba manzannin Allah mu ma sai an turo mu ma sai an ba mu irin abin da aka ba su sannan mu imani da annabi Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine mafi sani a ina ya kamata ya aje manzancin sa haka suka dinga ce ma annabi wa qalu lan nu'mina laka hatta tufajjira lana min al-ardi yanbu'a da ɗaya ba za mu taɓa yin imani da kai ba kai manzan Allah sai ka fitar mana da idanun ruwa daga cikin ƙasa suna gudana mana gani da irin wannan tambayoyi na ƙure da suke ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka a wani wurin suka ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula unzila alaina almala'ikatu aw nara rabbana waɗanda ba su tsammanin haɗuwa mai kyau tsakaninsu da ubangijinsu suka ce wanda ba su tsammanin haduwa da ubangijinsu haduwa mai kyau suka ce laula unzila alaina da mala'ika dan mi ba za a sabko mana da mala'iku ba aw nara rabbana ko mu ga ubangijin mu fili da fili wannan shine sharadin su imani sharadin su yarda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kuma da yazo a cikin suratul muddathir bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara kaga wannan duk tambayoyi ne na ƙure tambayoyi ne na naci ba wai tambayoyi ba na su yi imani ko da ko mu'ajizar ta zo musu ko ayoyin da suke tambaya da ɗaya ba za su taɓa yin imani ba haka ahlul kitab suka dinga yin tambaya su ma ga manzannin su kamar yadda Allah ya ba mu labari yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama faqad sa'alu musa akbar min dhalik wa qalu arina allaha jahara ahlul kitab suna tambayar ka sabko musu da littafi daga sama to hakikan sun tambayi annabi Musa mafi girman tambaya suka ce ka nuna mana Allah kiri da muzo magana kaga wannan tambayoyi ne na kure ba wai tambayoyi ba ne imani da yarda shi yasa ko da mu'jizojin sun zo ba za su taɓa yin ina fata mun gane tashabahat qulubuhum Allah ya ce zukatansu sun yi kamanceceniya sun yi kamanceceniya wurin kafirci qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun haqiqa mun riga mun bayyana aya ga mutanen da yake yuqinun suna da sakankan cewa da yaqini sai Allah ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم الله ce إنا أرسلناك بالحق lalle mu muka turo ka ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya bi ma'ana da addini na gaskiya bashiran ka kasance mai yin mai yin bushara da gidan aljanna ga duk wanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na gari wa nadhiran kuma ka kasance mai yin gargadi ga duk wanda suka kafirce mu Allah suka saba mushi da gidan wuta wala tusalu an ashabil jahim kai ba za a tambaye ka ba dangane da mutanen wuta na kafircin da suka yi da kangare mu Allah da suka yi kai ba abin tambaya bane game da haka kai ba abin zargi bane game da kafirce wanda ya kafirce abin da ke kanka kawai isar da manzanci isar da sakon Allah madaukakin sarki sai Allah ya ce walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى daɗai yahudawa ko nasaru ba za su taɓa yarda da kai ba ya kai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana wai ba wai neman mu'jiza da suke yi ba ko ayoyi ba za su taɓa yarda da kai ba ko da ka zo musu da ayoyi ko da ka zo musu da dalilin da ke tabbatar da cewa kai manzo ne daga wurin Allah lan tarda anka yahud yahudawa ba za su taɓa yarda da kai ba walan nasara haka nasaru ba za su taɓa yarda da kai ba hatta tattabi a millatahum har sai in ka bi addininsu a wannan lokacin kaɗai za su yarda da kai wannan lokacin kaɗai za su aminta da kai ina fata mun gani wannan shi ke nuna har abada ba za su taɓa shiryewa ba saboda sun nemi abin da har abada ba zai taɓa kasancewa annabi kam ba zai bi addininsu ba to yaya za a yi su su shirya kenan in ya kasance sharaɗin shiryarsu shi ne idan annabi ya bi addininsu haka abu ne wanda ba zai taɓa yi wa ina fata mun gani ibn kafir ya ce malaman fiƙuhu da dama suna kafa hujja da wannan aya akan cewa kafirci addini guda ne alkufuru millatun wahid ina fata mun gani kafirci addini ɗaya ne ko da ko sun sha bamban kaga yahudawa addininsu daban nasaru ma addininsu daban to kasance wasu dukansu sun kangare mu addinin annabi sun kafirce musu sai kasance dukansu kafare ne kam ko da ko sun sha bamban wurin addininsu ina fata mun gane kenan al-kufru millatan wahid millatun wahid tunda Allah cewa hatta tattabi'a millatahum kaga an ambace yahudawa sannan aka ambaci nasaru aka ce ma annabi ba za su taɓa yarda da kai ba sai ka bi addininsu ba a ce sai ka bi addinansu ba sai aka ce addini guda aka ambaci addini da mufradi wanda ke nuna cewa kafirci duka milla guda ce ina fatan mun gane hatta tattabi'a millatahu qul inna hudallahi huwal huda قل كشي موسى يا كاي منزا الله ان هدى الله هو الهدى lalle addinin Allah madaukakin sarki ko ko shari'a ta Allah madaukakin sarki huwa alhuda ita ce shari'a ta gaskiya duk wata shari'a wadda ba addinin musulunci ba wannan ba shari'a bace wala in ittabata ahwahum idan ko ka bi soye-soyen zuciyarsu dan al'ahawa jam'i ne na alhawa wanda ana nihi da shi nan al'ara da za ka bi ra'ayoyinsu da abin da suke faɗa ba'adan ladhi ja'aka min al-ilm bayan abin da ya riga ya zo maka na ilimi malaka min Allah min waliyin wala nasir to baka da wani wanda zai jibanci al'amarinka ya taimake ka ya baka kariya min Allah daga Allah wala nasir kuma baka da wanda zai taimaka maka ya baka kariya imamu ahmad dan hanbal an tambaye sa ko kuma yake cewa abinda ake nihi da al'ilm a wannan wurin shine alqur'ani mai girma shi yasa da aka tambaye sa amman yaqulu alqur'ana makhluq dangane da hukumcin mutumin da ke cewa alqur'ani halitta ne fa qala sai imam ahmad yace kafir wannan mutumin kafiri duk wanda yace qur'ani halitta ne to wannan kafiri ne sai qur'ani ba halitta bane magana ce ta Allah madaukakin sarki wanda kuma magana Allah sifa ce daga cikin sifofin shi ta yaya zai kasancewa halitta daga cikin halittunsa don haka duk wanda ya ce ƙur'ani halitta ne kafiri ƙila sai aka ce da shi bima kaffartahu da wani dalili ka kafirta sa ƙala sai imam ahmad ya ce bi ayatin min kitabillahi ta'ala da ayoyi daga cikin littafin Allah madaukakin sarki shine wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'da alladhi ja'aka min al-ilm da dai zaka bi soye-soyen zuciyarsu bayan abin da ya zo maka na ilimi aga sai aka ambaci alkur'ani nan ilimi shi yasa ilimi alkur'ani ilimi ne sannan kuma sifa ce daga cikin sifofin Allah ba halitta bane daga cikin halittunsa ina fata mun gane sai yace wal qur'anu min ilmillah shi kuma qur'ani na daga cikin ilimin Allah faman za'ama annahu makhluqun faqad kafar duk wanda ya riya cewa alkur'ani halitta ne to hakika wannan mutanen ya kafarta ina fata mun gane alladhina atainahumul kitab sune waɗanda muka ba su littafi waɗanda aka ba su littafin nan malamai su yi sabani wasu suka ce ana nihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai wanda aka ba su littafi suka yi imani da Allah madaukakin sarki da littafinsa sannan kuma suka gaskata littafin da aka sauko mu manzon shi wasu malaman suka ce ana nihin ahalul kitab ahalul kitab kenan malamansu daga cikin banu isra'il wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki suka gaskata manzanninsa suka tabbatar da hukuncin at-taura sannan suka yi riko da abinda ta zo da shi na umarni na bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da gaskata shi alladhina atainahumul kitab waɗanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suna tilawarsa suna karanta sa mafi haƙƙin karanta sa mafi haƙƙin karanta sa shine suna karanta sa kamar yadda ya sabko suna karanta sa tare da bakin ba da haƙƙin sa wurin karanta sa ina fata mun gane suna karanta sa karantawa da take ɗauke da kyautatawa wurin karanta sa tare da bashi hakamin shi da kuma ƙoƙarin fahimta abin da yake ɗauke da na ma'anoni daban-daban wasu malaman suka ce ya tuluna haƙƙa tilawatihi ai yuhilluna halalahu wa yuharrimuna haramahu wa la yuharrifuna kamar da Abdullahi dan Abbas ya ce abinda ake nihi da tuluna haƙƙa tilawatihi yace sune masu halatta halalkin sa su haramta abinda yake na haram na alqur'ani sannan ba sa karkatar da shi ko su su shafi shi Abdullahi dan Abbas yace wallazi nafsi biyadihi na ko Abdullahi dan Mas'ud ya ce na rantse da wanda raina ke hannunsa inna haqqa tilawati lalle mafi haƙƙin tilawa alqur'ani mai girma shine an yuhilla halalan mutun ya halatta halalkin alqur'ani mai girma wa yuharrim haramahu sannan ya haramta abin da ke haramu a ciki wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah sannan ya karanta sa kamar yadda Allah ya sabkar da shi wala yuharrifa al-kalima an mawadhi'i sannan ba zai harrafar da kalmomi ba daga wurin da suke wala ya ta'awwala minhu shay'an ala ghairi ta'wili sannan ba zai tawili ko ya fasarta wani abu na alqur'ani ba ba akan fasarar sa ta gaskiya imam mujahid shi kuma yace yatuluna haqqa tilawatihi ay amalan bihi suna yin aiki da shi kamar yadda Allah ya so ayi aiki da shi akhraj ibn abi hatim عن أسامة بن زيد عن أبيه عن عمر بن الخطاب يتلونه حق تلاوته ابن أبي حاتم يا فتد حديثي دقى أسامة بن زيد دقى بابانسا دقى عمر بن الخطاب يتشي يتلونه حق تلاوته أبن أكي نهي دشي إذا مر بذكر الجنة وإذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة إذا متن يوشي yana karanta alkur'ani ya biyo ayat da ke ambatan aljanna sai ya roki aljanna wa idza marra bi dhikrin nari ta'awwadha billahi minan nar idan mutum kuma ya biyo ayoyin da suke ambatan wuta sai ya nemi tsarin Allah daga wuta kamar yadda haka ibn kathir ya ce kuma wannan maganganun nasu su biyu gaba daya akwai hadisin da ke karfafa su hadisin imamu muslim hadisin hudhaifa yake cewa kana idza marra bi ayati khawfin ta'awwadha manzo Allah ya kasance idan yana karanta alkur'ani ya biyo ta kan aya mai ban tsoro da firgitarwa ta'awwaza sai neman sai neman tsaron Allah wa idza marra bi ayati rahma idan ko ya biyo ta kan ayar da ke zancen rahama sa'ala sai ya roki wannan rahama wa idza marra bi ayatin fiha tanzihu Allah idan ya biyo akan wata ayar da take tsarkake Allah daga dukkanin tawaya ko aibu sabbaha sai ya tsarkake Allah ya tasbih wannan duka ma'anoni da suka iya fasarta ma'anan ya tulunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bi to irin waɗannan su ne wanda suka gaskata alqur'ani mai girma wa man yakfuru bihi da wanda ya kafirce ma manzon Allah ya ki yayi imani da shi fa ulaika humul khasirun to irin waɗannan mutanen su ne wanda suka tabe kuma su ne wanda suka yi khasara duk wanda bai imani da annabi ba to ya tabi yayi khasara daga cikin ahlul kitab imamu muslim ya fitar da hadisi daga abu huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala daga manzo Allah tsira da mun Allah subhanahu a gare shi yace wallazi nafsu muhammadin bi yadi na rantsi da wanda ran annabi muhammad ke hannunsa la yasma la yasma bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun babu wani dai daga cikin wannan al'ummar da zai ji labarin zuwa nan ba yahude ne ko kuma ba nasare thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bi sannan har ya mutu bai imani da abin da aka turo ni da shi ba illa kana min ashabin nar to face sai ya kasance daga cikin wanda za su shiga wuta gobe alƙaya duk wanda bai imani da annabi bayan ya ji labarin zawa annabi ba yahude ne ko ba nasare ne har ya mutu akan haka to zai kasance da wanda za su shiga a cikin wuta gobe da kaya sai alhaji ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون yana wa man yakfuru bihi fa ulaika humul khasirun wanda suka kafirce ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka kisi imani da shi fa ulaika humul khasirun waɗannan sune wanda suka tabe suka yi khasara gobe alqiyam sai Allah ya ce ya banu isra'il ya bani isra'il ya ku banu isra'il اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم كتنا نعمة دني أغريكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين سننيكم نافي فتاكو أكم متانا لوكتكم نافي فتاكو أكم متانا زامنكم واتقوا يوما وجزء ورنونين لا تجزي نفس عن نفس شيئا باب وتريد ذاتي ساكن يام وتريد ونأب wala yuqbalu minha adl babu wata rai da za a iya karɓar wani fansar kai a kanta wala tanfa'uha shafa'a kuma ceto ba zai amfane ta ba wala hum yunsarun sannan su kun ba abin a taimaka musu bane gobe da kiyama sai Allah ya ce wa idh bitala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين Allah ce wa idhibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimat ka tuna mu al'ummaka lokacin da muka jarrabi annabi Ibrahim ubangijin annabi Ibrahim ya jarrabe shi bi kalimat da wasu kalmomi fa atammahunna sai ya cika waɗannan kalmomi malamai sun yi ta bayani dangane da me ake nihi da kalimat a daidai wannan wa wasu malaman suka ce kalimat wasu sufofi ne masu yawa wanda sun kai guda talatin da aka so annabi ibrahima ya cika su kuma annabi ibrahima sai ya cika su wasu malaman suka ce abinda ake nihi nan da bi kalimat su ne sunanul fitra sunnoni na fitra wanda ku hadisi ya zo a cikin sahihi muslim hadisin aisha allah ya rada ita qalat take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace ashrun min alfitra ababi guda goma suna daga cikin fitra suna daga cikin fitra abinda Allah ya halicci mutane akai tsari mai kyau da ake so mutun ya dawoma akai su ne fitra na farko qassu sharib shine rage gashin baki wa i'fa'ul lihya da kuma tara gashin geme wasiwak da yin aswaki wastinshaqil ma da kuma wastinshaqul ma da kuma sheka ruwa wa qasul adfar da yanke akaihu wa ghasulul barajim da wanke albarajim albarajim shine duk wata kafa da ke da kai lungu a ciki ina fatan mun gane a cikin jikinka duk wani wuri wanda in baka kula ba lungu ne zai iya tara datti a wurin da kula da irin wannan wuraren shine albarajim wa natfu al'ibid sannan da aske gashin hamata wa halkul ana da aske gashin mara wanti kasul ma da kuma kama ruwa lokacin da mutum ya je bin bukata sa'un bauli ne ko bayan gari ne waɗannan su ne ake ce ma sunanul fitra shi yasa su malamai suka ce da waɗannan ababen ne guda goma aka fori annabi ibrahim ya kiyaye su sannan kuma ya kiyaye su da su ne aka jarrabe shi wasu malaman ma suka ce a'a jarrabawar da aka mishi tana nan gaba inda zamu karanta wa yanzu wa idibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama sai Allah ya ce ni kam ja'iluka lin-nasi imama zan sanya ka ka kasance imaman jagora manzo akan mutane wannan ita ce jarrabawar da annabi ibrahim allah maɗaukakin sarki ya jarrabe shi da ita ina fatan mun gani ƙala wa min zurriyati sai annabi ibrahim ya ce ma allah maɗaukakin sarki haka ka zaɓi wasu daga cikin zurriyata ka sanya su su kasance jagorori a imma manzanni abin aikoyi da su ƙala la yanalu ahadi zalimin sai allah ya ce ma annabi ibrahim ka sani ba yadda za a yi azzalimai su samu su samu manzanci ko su samu jagoranci daga wurina daga cikin al'ummarka kenan ko daga cikin zurriyarka ba dukansu bane mutanen kwarai akwai mutanen da mutan ba mutanen kwarai bane na kwaran za a iya zabar su a ba su wannan matsayin da martaba wanda ba na kwaran ba wanda yake azzalume ne da ɗaya ba za su taɓa samun matsayi ba da jagoranci daga wurin Allah madaukakin sarki ina fata mun gane kenan a takaice wannan aya tana nuna Allah maɗaukakin sarki ya jarrabi annabi Ibrahim da wasu kalmomi kuma annabi Ibrahim fa'atan mahunna ya cika su ya ba da su bisa ga fuskar da aka nema ya yi aka yi kawo ina fata mun gani kalmomin su ne inni ja'iluka linnas imama lalle zan sanya ka kasance akan mutane imaman manzo jagora abin aikoyi da kai wanda kaga wannan yauni ne mai aiki ne mai yaunin gaske a sanya ka kai ne jagora kai ne manzo akan mutane ka fore su da abinda Allah yake so ka hane su aikata abinda Allah ba ya so annabi ibrahim ya nemi hakan daga cikin zuriyarsa Allah ce la yanalu ahadul zalimin ai azzalimai ba za su taba samun gajiya ta ba na in zabe su ummai da su a imma abin ayi koyi da su sai Allah ce wa iz ja'alna albayta mathabatan lin-nasi wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila an طهرا بيتي للطائفين أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود wa iz ja'alna albayta mathabatan linnas ka tuna mu al'umma ka yayin da muka sanya albayt dakin ka'aba ya kasance mathabatan linnas wurin kai kawo na mutane wurin kai kawo dan mutane shi yasa dakin ka'aba ga duk wanda suke zuwa aikin hajji ko umara duk lokacin da ka je ka dawo sai ka ga zuciyarka tana fuskanta zuwa ga can idan ka samu dama za ka koma idan ka samu dama za ka sake komawa can domin ka raye wurin ta hanyar yin umara ko aikin yin hajji ina fata mun gane Allah ne ya sanya shi a haka ya kasance wurin kai kawo na mutane wa amnan ya kasance wuri ne mai aminci wuri ne da babu firgici wuri ne da babu ban tsoro a cikin shi wattakhidhu min maqami ibrahima musalla sannan ku riki daga maqami ibrahim musalla wurin yin sallah kenan maqamu ibrahim wuri ne sananne kamar yadda kuka san shi yana nan ko a nan kusan ɗakin ka'aba ku riƙi wannan wurin musalla wurin da za ku yi sallah shi yasa aka shar'anta ma wanda ya je dawafi da ɗakin ka'aba guda bakwai ya zo daidai muqamu ibrahim ya yi raka'a guda biyu ina fata mun gane to amma idan akwai dama babu yawa ko cunkoso amma duk lokacin da adda kwai yawa adda kwai cunkoso ta yadda ba za ka iya samun dama ka je daidai wurin ka yana fila ba to duk inda ka tsinci kanka sai ka yi nafila a nan bayan ka'i da ɗawafin ka'aba shi ne wattakhidhu min maqami ibrahim musalla wanda maqami ibrahim wuri ne sananne da wannan sunan kamar da kuka san shi ina fata mun gane wanda da haɗe ke da ɗakin ka'aba game ke da ɗakin ka'aba dutsi ne wanda Isma'il ya kama Ibrahim yayin da suke gina ɗakin Ka'aba da suka kai wurin tsawo sai kame wannan dutsen sai ya taka sai yana miƙa mai bulo yana ɗorawa yana miƙa mai bulo yana ɗorawa da haɗe ke da ɗakin ka'aba umar ɗan khattab shi ya jawo shi baya mai doshi a daidai wannan wurin yadda kuke ganin su a wannan wurin yanzu da yau mutane idan suka je wannan wurin aikun ga aika aikan da suke yi su rika rungumar shi suna shafawa suna shafa majikunansu da wannan duka shirme ne ina fata mun gane abinda ake so da kai kawai idan ka zo daidai wannan wurin in babu cunkoso akwai sarari da dama kai nafila a daidai wannan wurin idan kuma akwai cunkoso kakka kallafa ma kanka ka dinga kutsawa ka wahalar da kanka ka wahalar da mutane sai kai nafila a inda ka samu kanka ina fatan mun gane sabanin abin da mutanen suke zama ga shafa shi ana shafa mashi wa ahidina ila ibrahim Allah ce sai muka furi annabi Ibrahim wa Ismail da ɗansa annabi Ismail an tahira baitiya lit-ta'ifin na cewa ku tsarkake ɗakina ku tsarkake wannan ɗakin mai girma lit-ta'ifina ga masu yin dawafi wal akifin da wanda suka zo suka lazumci wurin sana itikafi wasu malamai suka ce lit-ta'ifin ga bakin da ke zauwa daga wurare daban-daban don aikin hashi ko umara wal'akifin da mazamna garin da suke nan dindindin kullum da kullum warruka sujud da wanda suke da wanda suke zawa wurin don yin sallah yin ruku'i da sujud sai Allah ce wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuq ahlihi min ath-thamarat وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير الله ce wa قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا تنام الأمة كلوكة da annabi Ibrahim yace rabbi ya ubangiji ij'al hadha baladan amina kamar da wannan garin ya kasance gari ne mai aminci warzuq ahlahu min ath-thamarat sannan ka arzuta ma'abuta wannan garin daga dangi na kayan marmari warzuqa lahum min ath-thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki kuma suka yi imani da rana ta ƙarshe kenan annabi ibrahim ya roki allah cewa ya allah ka mai da wannan garin ya kasance amintaccen gari bayan haka ka arzuta ma'abutan garin ga na kayan marmari kala-kala amma fa Allah wanda za ka mai hakan su ne wanda suka yi imani da kai suka yi imani da Allah sannan suka yi imani da ranar ƙarshe ƙala sai Allah ce annabi Ibrahim wa man kafar zan yi wannan gajiya har wanda suka kafarce ma Allah kafarai ma za su ci wannan gajiya za su samu aminci a cikin wannan garin sannan za su samu kayan marmari kala-kala a wannan garin fa umatti'uhu qalila sai da shi kafiri zan jiye mashi ɗan daɗi kaɗan na wani ɗan lokaci idan ajalin shi ya kai zan karɓi rayuwarsa sun ruhu ila azabin nar sannan in takura masa in tirtasa shi in tirsasa shi zuwa shiga wuta zuwa shiga azaba wuta wa bi'sal masir cir da makoma idan ya kasance ita ce wuta kaga nan ana nuna irin abin da annabi ibrahim yayi na roƙa ma mutanen garin makka aminci da kuma arziki na kayan marmari a cikin garin makka kuma allah sai ya karɓa masa ya sanya gari ne mai aminci sannan gari ne mai hurumi sannan allah ya arzuta su da kayan marmari kala-kala imamu muslim ya fitar da hadisi hadisin abdullahi bin zaid bin asim anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala manzan allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi yace إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها للي النبي إبراهيم يا حرم تقرم مكة بمعنى يا سن يقرم مكة قريني من الفرمة قريني من الفرمة ودعا لأهلها سن يروك قال الله ملوك كين سركي قام أبو تقرم مكة وإني حرمت المدينة نيما مأيكين الله صلى الله عليه وسلم na sanya garin madina ya kasance gari ne mai alfarma kama harrama ibrahima makka ma harrama ibrahimu makka kama yadda annabi ibrahim ya sanya makka ta kasance gari ne mai alfarma wa inni da'awtu fi sa'iha wa muddiha bi mithlai ma da'a bihi ibrahim li ahli makka sannan ni ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na roki Allah madaukakin sarki a cikin ma'aunin garin madina sa'insu da mu da annabinsu da irin addu'o'i guda biyu da annabi Ibrahim ya yi a mutanen Makka. imana Allah ya sanya albarka a cikin ma'aunayensu sa'i ne ko mu da annabi ne. Haka Imam Muslim ya fitar da hadisi hadisin Jabir yake cewa ƙalan nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi yace inna Ibrahim harrama Makka tabbat annabi Ibrahim ya sanya makka ta kasance gari ne mai alfarma da umarnin Allah ke so da Allah shine ya sanya garin makka ya kasance gari ne mai alfarma yayi wahayi akan annabi Ibrahim ya isar da ya isar mu al'ummarsa annabi ya ce wa inni haramtu madina haka ni ma na sanya madina ta kasance gari ne mai alfarma ma baina labataiha la yuqta'u idahuha wa la yusadu sayduha dan dan haka abin da ke tsakanin wannan duwatsun guda biyu wanda suka kewaye garin madina ba a cire manya-manyan itacen da ke nan sannan ba a yin farauta ga dabbobin da ke rayuwa daidai wannan gwara yana annabi shi ma ya sanya madina ta kasance gari ne mai hurumi bai dace ba a tsinke wannan manya-manyan itacen da ke cikin wannan tsakankanin duwatsun nan guda biyu haka duk wani abin farautar da ka gani a daidai wannan wurin bai dace ka farauce shi ina fatan mun gani سألت وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله وإذ يرفع إبراهيم القواعد تنام الأمة يا يند النبي إبراهيم يكي أوكك قواعد shine fondasiyon ko gimshiki na ɗakin ka'aba qawaida min albayt gimshiki ko kuma fondasiyon na ɗakin ka'aba dan alqawaid jam'i ne na qa'ida wanda alqa'ida hiya sariya wal asas shine gimshiki ko kuma tushe na abu fondasiyon ke shi kenan shi yasa imamu bukhari ya bude babi a cikin sahih bukhari وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إمام البخاري يتشي القواعد أساسه واحدتها قاعدة abinda ake nihi da alqawaid yace asasuhu fandasukin dakin Ka'aba wahidatuha wanda ɗayan qawaid shine qa'ida wal qawaid minan nisa' amma alkawa'idu minan nisa wanda ya zo a cikin suratun nur imam bukhari ya ce wahidatuha qa'id ɗayansa shine qa'id ina fata mun gani kenan wanga da ke cikin suratul baqara alkawa'id shine jam'i ɗayansa qa'ida wanda ke cikin suratul nur shi ma wal qawa'idu minan nisa ɗayansa shine qa'id ina fata mun gani kenan ka tuna mu al'ummaka lokacin da annabi ibrahim yake ɗaukaka fandasukin ɗakin ka'aba yake gina wa isma'il tare da annabi isma'il rabbana taqabbal minna suna cikin wannan aikin suna masu cewa rabbana ya ubangijinmu taqabbal minna ka karba mana wannan aikin da muke yi ba mu sakamako da lada irin akan wannan aikin da muke aikata innaka antas samiul alim lalle kai ya Allah madaukakin sarki as-sami'u ne mai jin komai ne al'alim ko masanin kome da kome ne rabbana ya ubangijinmu waj'alna muslimaini lak ka sanya mu mubin nan mu kasance masu sallama mu al'amarinka gaba daya wa min zurriyyatina haka ka sanya daga cikin zurriyyarmu ummatan muslimatan lak wata al'umma mai sallama mu al'amarinka masu yin imani da kai warzuquna ko wa arina manasikana sannan ya Allah ka nuna mana manasikinmu ka nuna mana yadda za mu raya ɗakin ka'aba ina fata mun gane ya za mu yin hajji a cikin shi ina za mu fara ina ne kuma za mu ƙayar shi ne wa arina mana sika wa tuba alaina ya Allah ka yafi mana ka karɓi tubanmu innaka anta tawwabur rahim lalle kai ya Allah kai ne tawwabu mai yawan karɓa tuban wanda suka tuba arrahim mai jin kai idan ka karɓi tuban mutum sannan ba za ka azabtar da shi ba akan wannan laifin da ka yafi masa ibn jarir ya rawaito min tariq ibn al-musayyib daga hanya ibn al-musayyib qala yace qala ali ibn abi talib ali dan abi talib yace lamma faraga ibrahim min bina'il min bina'il bait lokacin da annabi ibrahim ya yi da aikin ɗakin ka'aba ya gina sa qala fa'altu ay rabbi sai yace ya ubangiji na riga na kammala aikin ka'aba na ida wa arina manasikana ya Allah ka nuna mana ka bayyana mana yadda za mu yi ibadar ɗakin ka'aba ya za mu yi aikin haji fa ba'atha Allahu Jibril fa hajja bihi sai Allah ya turo mala'ika Jibril sai ya haji tare da Annabi Ibrahim dan ya nuna masa yadda ake yin aikin haji shine wa arina manasikana tub alaina innaka antat tawwabur rahim sai Allah ya ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم الله تي ربنا أنا بام لابار يد النبي إبراهيم يكيرو أبنجيش ربنا وابعث فيهم رسولا يا أبنجيش مو wa ba'ath fihim rasula ka tura musu manzo a cikin su yatlu alaihim ayatik manzan da zai dinga karanto musu ayoyinka wa yuallimuhum alkitaba wal hikma sannan ya dinga sanar da su littafinka wal hikma sannan ya dinga sanar da su hikimar ka ya Allah hikima nan malamai suka ce shine hadisan manzan Allah da sunnoninsa wa yuzakkihim sannan ya tsarkake su duka daga barin kafirci zuwa imani ya tsarkake su daga aikata aikin jahiliya zuwa ga aikata ayyukan musulunci innaka antal azizul hakim lalle kai Allah kai ne buwayen sarki da babu abin da ke gagararka alhakim kuma mai hikima cikin dukkanin abin da yake gudanarwa da kuma dukkanin ababen da yake zartarwa nan malamai suka ce yana nuna ashe sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya koyar da ita irin yadda ya koyar da alqur'ani da Allah ya ce wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma ya sanar da su littafin Allah ya sanar da su hikima malamai suka ce hikima a wannan wurin shine hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda hadisan annabi suke bayyana muradin Allah madaukakin sarki suke bayyana manufa ta alqur'ani mai kyau ina fata mun gane duk wanda zai bibi alqur'ani tun daga suratul fatiha har zuwa min aljinnati wan nas zai ga galibin umarnin da Allah yayi na ayi wata bauta zai ga umarnin gamamme ne ba a rarrabe ba ba ai tafsiri a cikin ina fata mun gane wurin ai sallami Allah ya ce aqimus salata wa atuz zaka ku tsayi da sallah sannan ku yi mi ku ba da zaka Allah ya ce a tsayi da sallah kuma ya ce a ba da zaka shin a cikin alkur'ani mai girma an yi tafsili bayani filla-filla dalla-dalla dangane da yadda ake sallah eh ba yi ba a cikin alkur'ani ko an yi ba yi ba sai Allah ya sanya annabi ya yi bayani ƙarƙashin hadisansa kenan sallah ta zo a dunkule annabi sai ya zo ya yi bayani ya rarrabe ya ake ina fata mun gani ya farkon sallah take ya ƙarshen sallah take sallah nawa ce a yini ina fata mun gane duk ba za ka samu wannan kashe-kashen ba cikin alkur'ani mai kyau shi yasa ƙalubale ne ga duk wanda suka ce ba za su yarda da hadisan annabi ba sai alkur'ani kawai to ba yadda za a yi sai addinin Allah bisa ga fuskar da Allah madaukin sarki yake so abota mishi da ina fata mun gane ya za ka yi sallah idan baka imani da hadisan manzo Allah eh ya za ka yi kagan kace ka yi sallah ba tare da bibiyar hadisan annabi ba a sallar ka farko babu ikama akwai alkur'ani akwai ikama akwai kiran sallah eh an bayyana salloli guda biyar ne a cikin alkur'ani asuba azahar la'asar magriba lisha an bayyana hakan babu wane ne ya bayyana su dalla-dalla annabi a cikin hadisai kuma ka ce ke baka imani da hadisai ba to sai ka gama ne ya zaka sallah kai bal ma ya zaka shiga musulunci ka zan musulmi ma ya zaka eh ya zaka ka zan musulmi kalmar shahada zaka ko a cikin alkur'ani an ce ga yadda zaka ka zan musulmi eh an ga yadda ake imani kenan da ababen dunkule suka su amma annabi sai ya zo ya rarrabe su a cikin hadisai ina fata mun gane akwai sallama yadda ake kare sallah cikin alqur'ani akwai tasbihi na ruku'i akwai na sujudi akwai attahiyatu lillahi duka ba waye koyar da waɗannan hadisai kai kuma kace baka imani da su sai ka ga mana ake yin sallah shi yasa su kansu masu cewa sun yi imani da qur'ani shi kadai su kansu sun samu saɓani wurin sallarsu idan ka tara wanda ke kasashen larabawa na dauloli daban-daban sai kaga sallarsu ta sha babban da wanda ke nan sun samu saɓani cikin sallar sai da su imanin hadisan manzan Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata an gane bangaren zakka ma Allah ce ayi wa atu zakka ku ba da zakka yaushe ake ba da zakka wani kimani ne idan dukiya ta kai ake ba da zakka ya ake zakkar dabbobi ya ake zakkar kayan gona ya ake zakkar kuɗi ya ake zakkar kayan kasuwa ƙur'ani da ya bayanin wannan dala-dala babu alƙur'ani ya ce daga miliyon kaza ake fara kuɗa zakka akwai alƙur'ani ko ba na amsa mana babu in kuma ko ne kawo mana aya nisabin zakacin Qur'ani babu to ya za ka kai zakka kuma Allah ya ce kai zakka to in raƙumma ne adadi nawa ne idan suka kai ake fidda musu zakka in shanu ne gare ka wani adadi ne ake fara hudda musu zakka in kananan dabbobi ne gare ka awakai da tumakai wani adadi ne idan suka kai ake cire musu zakka kaga duka alqur'ani babu wannan tafsirin to idan ka ce ba za ka yi imani da hadisan annabi ba ya za ka yi ka bauta ma Allah babu wallahi babu babu kai akwai ababen da da dama ma suna yin su babu su a cikin alkur'ani sam babu su kaga da dan qur'ani yana yau ne daga cikin Hausa mu wanda hito yana wannan da'awa idan aka bincike shi yana da sallatu zai zai nuna yana da sallatu an mushi sallatu ai kun san sallatu ko me sallatu eh kaciya kenan ko baban shi ya masa kaciya saboda babansa addinin gaske bi shi yasa da ya aihe sa na daga cikin haƙƙin yaro idan ya kai lokaci a mashi sallatu a masa ya masa kaciya shi da ya ɗauko wannan sabon addinin sai mu ce ina ya samu kaciya a cikin alƙur'ani ina ne aka ce ai kaciya akwai babu babu inda aka ce ai kaciya ababe da dama suna aikata su babu su a cikin alƙur'ani mai kyau wannan shi ke nuna ƙaryarsu wannan shi ke nuna cewa arna ne kafirai ne zindiƙai ne duk wanda ya bi su a wannan tsarin ya kafirta ya zama arna ba yadda za a yi ka yi iman da alƙur'ani shi kaɗai ka jefar da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina fata mun gani sai Allah ya ce
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما كاهنن القرآن النم da muke imani da shi muke karanta shi a zamanin manzo Allah sallallahu ba haɗe ba yake kamar yadda muke rike da shi a yanzu kusan da wannan ko ba haɗe ba yake daga suratul fatiha zuwa ƙarshen suratul nas ba haka ba yake sai bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai suka ga ya kamata a haɗa alƙur'anin nan wuri guda sau daga shi ana fita jihadi ana kashe ƙwararrun maharratan alƙur'ani mai girma in haka na faruwa za su iya su kare a nemi alkur'ani a rasa sai suka yi shawara cewa a haɗa alkur'ani da kyau har ya samu aka yi musu tsakankanin umar da abubakar ƙarshe dai umar ya sassabko ya dawo akan ra'ayin abubakar aka haɗa alkur'ani mai girma kamar da kuke ganin shi daga suratul fatiha zuwa suratul nas kuma alkur'anin nan ba a jabe ke wuri guda ba za a samu wani bangare wurin wani a samu wani bangare wurin wanci a samu wani bangare wurin haka aka yi ana nemo su sannu sannu an aka haɗe shi wuri guda ashe shi ma da mi aka haɗa shi da hadisi da hadisi aka haɗa ƙur'ani waɗannan da suka haɗa alƙur'ani mai girma su ne ke rawaito maganar manzon Allah in ka ce sun yi ƙarya a hadisi don mi ka yarda da su da ruwaya alƙur'ani ƙur'anin nan akwai ruwaya hafs akwai ruwaya tami warsh nan garbu ifriqiya galibin mu muna karanta hafsa ne ko kuma warsh warsh ma shi yayi yawa to ya aka kai ka dauki warsh saboda mun san galibin masu wannan akida garada ne su harrace alqur'ani galibi su san koyi ba sai wannan ina ka samu riwaya warsh daga wa ina ka samu hafsa daga wa in ka kareta su a cikin hadisi to a qur'anin ma ne ka kareta su a rawaito wannan riwaya sai ka kareta su gashe su addininsu babu komai ciki sai tufka da warwara ina fata mun gani Allah ya ce wa man yarghabu an millati ibrahim duk wanda ya kawar da kai daga barin addinin annabi ibrahim babu wa man yarghabu an millati ibrahim babu wanda zai kawar da kai ya bar millar annabi ibrahim shine addinin sa illa man safiha nafsa sai wanda ya wawaita kansa ya mai da kansa wawa walaƙar stafainahu fi duniya haƙiƙan mun zaɓi annabi ibrahim a nan gidan duniya zaɓensa shi ne allah ya zaɓe shi ya basa matsayi na hulla khalilin allah ne ba daɗinsa game da hausa yake faɗa wanda hulla so ne wanda yake na matuƙa allah yana ma annabi ibrahim irin wannan son kuma yana ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan son kai kaf cikin manzannin allah madaukakin sarki ba wanda aka keɓance da matsayi na hulla sai mutum biyu shi ne annabi ibrahim da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi ke cewa inna allaha takhadha ni khalila kama takhadha ibrahim khalila lalle allah madaukakin sarki ya rike ni a matsayin khalilinsa irin yadda ya rike annabi ibrahim a matsayin khalilinsa a matsayin hulla zabi ne daga allah madaukakin sarki shi yasa allah ce wala tarsafainahu fid dunya haqiqan mun zabi annabi ibrahim في الدنيا أنا جدا دنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين كما لليشي في الآخرة أبو بقى القيامة لمن الصالحين يندك تشكم متانا قريما سنقلتا إذ قال له ربه أسلم يا يند ألن شمدوك كنسر كيتشي دشي أسلم ميك أوياك الله قال أسلمت لرب العالمين سيتشي ناميك أوياك أبنجشن خلطوك بعدها ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب haka annabi ibrahim ya yi wasiya da wannan milla banihi ayansa wa yaqub haka annabi yaqub ya yi wasiya da wannan addini ga ayansa yana mai cewa ya bani ya ku ayana inna allaha astafa lakum ad-din lalle allah madaukakin sarki ya zaban muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku kuskura ku mutu face kuna masu sallama ma Allah face kuna kasancewa daga cikin masu musulunci sai Allah أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Allah ce am kuntum shuhada shin ko kun kasance kuna halarce ne idh hadara yaqub al-maut lokacin da mutuwa ta zo ma annabi yaqub shin kuna halarce ne kuna nan ne yayin da alamomin mutuwa suka zo ma annabi yaqub idh qala li banihi yayin da yake ce ma ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta ma bayan shudewata qalu sai suka ce gaba ɗayan su na'budu ilahaka za mu bauta ma Allahnka madaukakin sarki wa ilaha abaika abun bautar babanninka Ibrahim wa Isma'il wa Ishaq shine annabi Ibrahim da Isma'il da Ishaq ilahan wahida abun bauta daya wa nahnu lahu muslimun mu kuma game da shi musulmuna masu sallamawa ne masu mika kai ne game da duk abin da ya ce tilka ummatun qarqala Allah ce to waɗannan al'ummomi ne da suka riga suka wuce suka riga suka shuɗe laha ma kasabat suna da sakamakon abin da suka aikata walakum ma kasabtu kuma kuna da sakamakon abin da za ku aikata wala tusaluna amma kanu ya'malun kukan ba za a tambaye ku ba game da abin da su suka kasance suna aikata kenan su sun riga sun gabata sun aikata ayyukansu akan ayyukansu za a musu sakayya kuma akan abin da kuka aikata Allah zai muku sakamako sannan ku ba abin a tambaye ku bane dangane da aikin da su suke aikata ina fata mun gane saboda lokaci yayin nan zamu dakata wa amina faɗa daidai Allah ya samu samu ladan shi kuskure ko tuntuma harshe Allah ya fi mana gaba ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullah